أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yan uwa ina ganin muna cikin mukama ta a 41 an gane ko a shafi na 454 za mu tashi za mu tashi wajen magana hariri familtu an mughadatil ghadati ko sai ni karkata daga barin mughadat yin sammako ko haduwa wurin da za mu haduwa da 'yan mata ila mulaqati thuqat in hadu da mutane wanda suke amintattun mutane wa an muqanatil qainat daga cudanya ka bikril muqanatil bayadu bi sufratin ghadaha namirul ma'i ghayra muhallali inji ibnu qais wa muqanatil qainat da haduwa da yan mata an gane ko ila mudanati in kusanci ahli diyanat ma abuta addini wa alaitu nayi rantsuwa shine ala yuli ila'an lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم آليتنا يرنفوا ألا أصحابا بذن أبو كنتكا با إلا من نزغ عن الغي سي وند يكامي دقا الغي هلكا الغي هلكا an gane ko alghayyu wani rahi a cikin wutar jahannama Allah kamar tsari da shi fa khalafa min ba'dhi min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna gayya ka gani wani yanki na cikin jahannama ko mu ci wutar lahira an gane ko sannan alghayyu halaka alghayyu shine halaka Allah shi mun tsari da halaka naza'a anil ghayyi ya kani naza'a ila ya tafi zuwa ga wani abu an gane ko yace to man naza'a anil ghayyi wafa'a manshu mansharuhu ko ila tayyi kudi ba da kyau saboda ka ate ayi abin nan
mansharuhu ila tsayi
wafa'a ya dawo mansharuhu littafinsa shine mansha nan yana nufin abinda mutum ya aikata da kuskure ila tsayi zuwa ga wato rufewa tsayyar shay'a shine an an nade abu yawma natwi samaa ka tsayi sijil lil kutub kenan galibi dan adam idan yana matashi ko yana cikin kuruciya zaka iske kuruciya tana jin shi lokacin na aikata wasu abubuwa ko nan saboda jin karfi ko abin da ya kama da haka lokacin da girma fara kama shi to sai shi rike wannan littafin sai ya koma zuwa ga littafi na mi na alkhairi an gane ko to wannan shine hariri yace to ba zai abu takanci ba sai wanda littafin shi ya dawo ila tayyi zuwa ga nadewa an fara nade littafin shi wa kullu wa kullu insanin wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ko ba haka ba wa in alfaitu idan na haɗu man huwa khali'ur rasani ko? khali'a wanda an ka tuɓi ma daga khala'a ne an gane ko? shi ne khali'a khali'ur rasani madidul wasani khali'u wanda ya tuɓe an gane ko? arrasan khali' wanda ya cire arrasan arrasan bai kawo sharhin shi ba amma sani na shi ya giya wadda ake daure abu da ita galibi musamman guga ina fata an fahimta ta ni iya sani na da ita a cikin lugha ita ce arrasan amma ban sani ba nan komai yake nuhi da ita an gane ko in ne hadu da mutumin da yake khali'ur rasan kamar wanda bai da giya ma'ana in an ce bai da giya kenan duk abin da ya tashi shiga ne zai yi ko ba haka ba mutumin da ya ya kutsa cikin bata kenan ya nutsa cikin bata sun rubuta munhamikun fi dalalati mutahattikun fil batala subhanallah wanda ya nutsa cikin banna ko bata sannan kuma mutahattikun bil batala yayi nisa cikin wato al batala ana iya cewa zaman banza ko kuma aikin banza madidul wasani mai tsawon bacci al wasan shine bacci daga nan an ka samu sina sina kalima ce da an shafe mata wawun الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أصلين شو وسناني سي أنك شافي واول شي يسايكي توا كما حكى أن خيال الطيف وسنان الوسنان ما يبتي ما يجنجن إيمي أنجشي mun gane ko mai yawan bacci ka kuga alamun halaka da mutum shina yawan bacci tunda dole na in kana son lahira sai ka tashi da daddare in kana son duniya sai ka tashi da daddare kai tunani ka ga me zaka yi tarummul majda thumma tanamu laylan yaghussu al-bahra man talaba al-laali wa man rama al-ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talab al-mahali kaba haka ba tarummul majda thumma tanamu laylan kana son daukaka kuma sannan ka zo kai bacci da daddare ya ce ya ghussul bahra wanda ke nutsa cikin teku daga nan an ka samu al-ghawasat man talaban la'ali wanda ke neman lu'ulu'u jami'i ne na lu'ulu wa man rama al'ula min ghairi kaddin duk wanda ke son daukaka min ghairi kaddin ba tare da wahala ba bagas irin yadda matasan Afirka suke son ilimi da dukiya ta iske su adha al-umra fi talabil mahali ya tozartar da rayuwar shi wajen neman abin da bai yiwa al-muhal abin da ba zai taɓa yiwa ba shine al-mustahil da haka dole sai an tashi an yi wahala in ilimi kake so ka tashi ka bincike in kuɗi kake so ka tashi ka nemi kuɗi amma ta hanyar halal in ma mi kake bukata na duniya ka tashi ka yi bincike ka yi aiki akwai hanya Allah ya sanya hanyoyi duniya tana da sunanul kauniya su ne turawa sun ka gane sun ka bi su mun ka kibe su as sunanul kauniya duk da tsuntsu mu tawakkul ne muka ba mu tawakkul ba law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama كما الطيب تغدو حماصا وتروه بطانا حديث لنا عمر بن الخطاب yana cikin sunan tirmidhi ko ba haka ba to sai sun kace an ce Allah shi na yarda ta mutum kamar da ke sunan tsuntsu to kai shi tsuntsun baka ji abin da an kace ba taghdu hita yake yi himasan cikin shi ba komai famari turra fi makhmasatin wata ruhu tana dawowa ashe sai ta yi aiki bitana tana ciki ba zaman na tabbata ce Allah zubo mai hacci cikin gigida na'am
mai baka fahimci nasi ba sai ka je kai banda ina fata an fahimci eh kamar yadda sun karwato daga sina amana ya ce inna sama'a la tumtiru zahaban wala dirhama ko sama ba ta wani na zarna yana ta ibada sai na gwada ce me aikin kacce a shi shi na yana jira Allah kawai ce ce a inna sama'a la tumtiru zahaban wala fidda dole sai an kama asbab al akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki kafirai kadiba babi ne shaykhul islam ibn taymiya ya bayanin wannan muzakkira ta abdul muhammad al-tahan malami ya karanta su arabitul alim islam ya kawo da mas'ala yayi yaki kuma musulunci ya ce a hada biyu دنيا دلاهرة الأشياء المادية والحسية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة تتمي فاثبتوا كتبتا سنمي تمي واذكروا الله كثيرا لعلكم ثبوتي لنا العلاقة دياكي أي قبا دا قبا أنبتم الله كوين العلاقة دا إيماني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك قاش أنا ياكي أنك تي أي صلى كما أقول أكي أي كافرين تو مو كوينا مكسو sai wani shaka ma neman kuɗi shi bar zancen Allah kaga halaka ta cin mai wani kuma shi ce addini zai yi kuma shi bar zancen abin da zai rike shi nan ma halaka ta cin mai tunda zai shiga ko shiga cimbuci cimbuci ko shiga cikin shirka ko shi zan yaron masu kuɗi ko shi zan yaron yan siyasa ko shi zan yaron masu mulki ko shi zan dan neman banza inda take kasashen larabawa su rinka turo mai kuɗi shi na yin wani ya gada ma Allahu akbar ya to ko ka kama kanka ko ka barka lalace karshe sai ka hi wanda ya nemi duniya zalla kawai saboda kai da sunan Allah ne da addini zaka ci kai banda shi kuma da ma duniya ta yi karshen ta wallahi an ka ta lahira sai shi kai ta lahira hau babu ruwan mu Allah ya shiryar da mu wannan ba ina hidda wani bane a kowa yana cikin wanga abu kowa ya kama kai shi gurgudun iko ka kakka yarda ka zo ma duniya kuma kakka yarda ka bar lahirar ka wala tansa nasibaka min ad-dunya bari mu barbaito tukkan da haka nan kamar mukama ta dauke mu yace to an aitu dari an darihi yace to inni iske mutumin da adda irin wannan munanan dabi'o'i an aitu zan nitan tasuwa shine an aitu daga na'ani shine ya nisanta an gane ko an a kuma ya nisantar da shi alhamdulillah ta ta'diya zahaba ya tahi azhaba ya tafiyar da shi wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu ay yabta'iduna anhu nisanta wa an aitu ina nisantar da dari gidana an darihi daga gidan shi duk mutumin da kaga dabi'un shi ba su da kyau to kai fatan in dai makwabcinka naka bar shi kai yi sake gidanka na kusan gidan yan giya ko gidanka na kusan gidan karuwai to in baka inda ba sai ka dauki muna na abubuwa saboda baka nan ka ta nema abinci ƴaƴanka za su za su tasirantu da muna da mutane su rinka ba su kuɗi suna aikin su zuwa sayan giya ko sayan taba ko wani abu karshen sai su bata maka ƴaƴa Allah kai mu sani dan haka in ka sani tun ko haya ce ko gida zaka ginawa in ka ga alamun sharri ka nisance shi yace to wa farartu ko ran farartu zan gudu ko an arrihi wa arihi kenan an arrihi ya kirsi an aibihi ko an arrihi wa arihi al'ar yace shine al'aibu aibi ko ba haka ba yace wa aslul ara aljarabu aljarabu kazuwa ita ake cewa aljarabu ko ba haka ba to amma kazuwa abu ne wanda yake in kana da shi dole sai kana yawan soshi soshi kuma baka isa sutura duk inda kuma ya taba yana iya dokar wannan ciwon to kaga sai ya zama to abu ne wanda ana gane cewa baka da lafiya to daga nan aibi kuma sai ya zama to abu ne wanda ana gane shi almuhimmu al'arru sun rubuta aibi dan haka za ku isi wannan kalma ita take juyawa wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an afwarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira hum alladhina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahilla wa laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighayri 'ilm abinda zai ja muku aibi wa arihi da arin shi ar shine abin da yake abin kumya shi ma abin kumya shi ake kira al'ar la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta azim fabda bi nafsika wanhaha an ghayha fa idha intahaita anhu fa anta hakim fa hunaka minne yu'khadhu ma abin nan فهناك ينفع ما منني ما نصحت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم ابيات ابو الاسود الدؤلي بيتسو سنا da kasida ce tana da yawa mai kyau ce kuma akwai baitutuka masu wa'azi cikin ta to mu tahi farartu na gudu annabi Musa ce fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani minal mursalin falamma alqatni alghurbatu lokacin da alghurbatu ba kunta falaguro alqatni tajjefa tajjefar da ni tajjeho ni kenan bitin nis ga wannan yanki da ake kira tinnis ba ba haka ba balda min kuri misra wato daga cikin garuruwa ne kur ana nufin wani lokaci garuruwa an gane ko jam'in shi ana kiransa akwar in ban manta ba wa ahallatni masjidaha al-anis wa ahallatni ta sabkar da ni ina fata an fahimce ni ahallahu ya sabkar da shi wato halla shine ya sabka halla shine ya warware abu halla shine abu ya zan halat problem in an ce halla ya hillu ya halatta halla ya hullu ya warware abu halla ya hillu ya sauka sannan halla ya hillu ya halatta sannan halla ya hullu ya warware abu kaga akwai matsala in baka san su ba sai shiga cikin rikici na fatan kuna fahimtar ta shi yasa yadda muke doka abubuwan nan wallahi ba haka da muke kadiba cikin at-tadibatul lughawiyya na 1 da na 3 da na 4 na shuwairi yana ka irin waɗannan matsaloli wanda matsala ma ina ganin ya kawo cikin juz'i na 3 dan gane ko wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa ay nazala alaihi amma in ka ɗauki halla kullu tana nufin warwarewa ka haɗa cikin matsala shi yasa sai ka san wani fi'ili ne ya tasrifin shi yake sannan mi an ma'anonin kalimar sannan cikin wanga siyaki mi ta kanuhi karatu ya koma samu a hallatni masjid hal anis wannan alghurba ta saukar da ni a masallacin ku al anis wanda yake mai ɗibakewa shine al anis ko ba haka ba ra'aitu bihi dha halqatin multahima sai ni iske ra'aitu na gani bihi da wannan wurin alba'u zarfiyya wa laqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adilla za halqatin ma abucin halqa an gane ko jama'a kenan wanda sun ka kewaye shi alhalaqatul ilmiyya kuma ana cewa alhalaqatul ilmiyya ba ana cewa halqa ana cewa halaqa sai ai wato abin nan multahima wanda yake tana da mutane suna cikin juna multasika kenan sun damfalu da juna an gane ko shi yasa ake kiran shi'ir shi'irul malahim shi'ir na yaki sai a ce malahim saboda yaki abu na wanda jama'a za su ga cikin juna a kabara a buga ko ba haka nan bane al-iltiham tudanya haduwa wa nadharatin za halqatin multahima wa nadharatin mustahima an gane ko nadhara mutane masu kallo su ake nuna nadhara jama'atun nadhara kenan jama'a mai kallo don kaka ce nazara ai bai doka abin kuma kaka ce madubi ko gilas ko ver waɗanda aka sa nan ba suna ba kalima tana intikali wannan lokaci tana yawa ba su amfani da irin wannan tun da yake akwai madubi a wannan lokaci amma excuse suna amfani da shi irin yadda muke amfani da shi a sashi a ido kaga babu tabbaci shi yasa kalima tana ɗauka intikali wani lokaci ba ma'anar da ka sani ba ta ka ɗauka sai ka je ka afka kamar kalima ta annashu almutaqaddimin wani lokacin hatta da al-takhsis da at-ta'mim suna kiran shi annasikh wal mansukh in baka sani ba sai ka ce sun yi kuskure tana yiwa shi lokacin da ya faɗo wannan magana shi da al'amu wal khas to kai ko yanzu wanne ne ake nufi kai baka sani ba kuma ka ce ake kuskure sayyara mi take nufi jama'a mota waja'at sayyaratun fa arsalu waridahu a sha masu tafiya masu tafiya to ka gani fata ke in ka ce mota nan wa ina gana ai sai mutane su dauki takalin su ai daidai sayyara daga sara yasiru ne abin da ke tahiya sai an ka ce sayyar mai yawan tafiya to sayyara sai a ce ayari ko a ce fatake saboda suna yawan tafiya to ita ma mota saboda yawan tafiya sara yasiru fil ardi sayyara tana yawan tafiya a bayan kasa sai ka gane menene alaka da intikali in ba haka ba babu ruwana na suna da sika Allahu Akbar.
zamanin ga akwai su masu jiran ka hada rami to wa huwa shi yaqulu yana cewa nazaratin muzdahima ma'ana jama'a da ta yi cinkoso ko turmutsitsi inji kanawa wa huwa yaqulu yana cewa bi ja'shin da wato abin nan daurin zuciya kamar an ce ja'sh shine jarumta makinin wanda take tabbatatta ya an ce rabata ja'shahu kenan da larabci ma'ana ya ma'ana ya- ya- ya shirya tsab an gane ko shi ne abinda ake nufi da aljashu bijashin bil- bijashin na sai ya shafi alhamza an gane ko saboda ana takfifi akwai eh akwai ta can wajen ku to da zuciya dai a takaice makinin tabbatatta daurarren zuciya an gane ko wata riwaya sun kace matin mai mai karfi matinun mai karfi na kuma makinin shi ba mai karfi na duk babu matsala inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati al matin an gane ko makini shi ma na nufin tabbatacce mai karfi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wa lisanin mubinin da harshe wanda ke mubinin bayyananne kamar da zo cikin alkur'ani bi lisanin arabiyyin mubin miskinun talakka ne ibnu adam dan annabi adam wa ayyu miskin Wat- wato wa- wa- ina ina laraba suna da wani usulubi da suka yi na mubalaga miskinun wa ayyu miskin talakka ne dan annabi adam kuma dama kama yi mamakin talaucin shi shine wa ayyu miskin ina fata an furce ni eh ta'ajjul azumi ta'ajjub ne da mubalaga rakana an gane ko yarkan shine ya karkata min duniya daga duniya ila ghairi rakin an gane ko ba ga wanda yake mai karfi ba ma'ana kenan tana yiwa kayi tunanin wanda ka zaka tunanin da taimaka maka bai taimaka ba ma'ana ya karkata ba ga gimshiki mai karfi ba shine mustanad inda ya kamata wato a karkata don saboda wasu in ka karkata gare su ƙasa kai tap kana faduwa na eh wallahi
wanda ba mai karfi ba a yanzu da kan ma ka dogara ga mutane waɗanda duk kaka sawa tsammanin suna za su yi matsayi in baka yi anniya ba an ka ce la ta'khudhu al-haqiqa min afwahin nas walakin khudha min mawaqifihim in kana son ka gane gaskiya ba daga bakin mutane ka gane ta ba a'a lokacin da wani abu yanzu na alkhairi ko na sharri na alkhairi ma mu- mugu ana iya ganin shi ciki amma na sharri in wuya ta zo sa kai su kai maudu'i na in ka dauki ayoyin alqur'ani ka kama ganin su wa idza azlama alaihim qamu wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik wa inna min- minhum lam- wa inna minhum laman yub- wa inna minkum laman laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum sha- amahum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaquluna ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda ya laitani kuntum ahum fa afuza fawzan azima ashhatan alaykum fa idha jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut fa idha dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidad ashhatan 'ala al-khayr Allahu akbar da wuya ta zo mugu yanzu kana gane shi tukunyar shayi sai ta sa an gane wani munafiki na الأخلاء الرخاء قليل كثير وعند البلاء هم قليل فلا يغررك خلة من تؤاخي فما لك عند نائبة الخليل وكل أخ يقول أنا وفي وليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول زد باك قال متنسي مواقف سوسو ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم أني لم أقل فندا إني لأفتح حيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا na
yace ma aksar nas me yake mutane yawa ai mutane sun cika duniya yace kai la bal ma aqallahum kai kai mamakin mutane yan kadan da basu da yawa kaga ga magana kamar ta cika rudu juna yace Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada Allah ya san wallahi ban faɗi magana ta wauta ba fanada ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون bai wani wata ba yace inni la aftahu aini hina aftahu ina bude idanuna lokacin da ke ibudin su ala kafirin sai in ga mutane suna da yawa walakin la ara ahada radda musiba ta zo min kowa ban gani sun wace shi yasa Allah yana jarraba ka ya hana maka wani abu ko ya ya tauye maka dukiya ko ya saka cikin wani hali baka gane ba ana son a tace maka ne a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad ha? fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'lamu bima fi suduril alamin ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يا جمهورنا suna ta mamaki mu tare da annabi kuma annabin ga yafi kowane annabi daraja yafi kowane dan adam daraja kuma mu sahabbai na kuma mun gaskata kuma an zo wajen yaki kuma gashi kuma an an yi muna banna mai yawa Allah ce a'a ku kwantar su hankalinku ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib munafikai ko da an ka zo an kai gaba da gaba ga su su 900 musulmi kafirai sun kai su 3000 Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ya ja mutum 300 ya sa kai kaga Allah ya fara bambantawa shi yasa da waya ta zo yanzu ana gane mai gaskiya wannan ka'idar rayuwa kenan jarrabawa ita ke sa ka san wane ne tare da kai cikin diyanka ka gane wane na annin ne wane na an rubbe Na'am.
cikin matanka ka gane wace ta annin na wace ta an rubbe cikin abokanka ka gane ne ne ka gane rubbe cikin wane ne duka mutane ba bakin su yana da yawa amma wajen aiki akwai wuya to bari mu bari haka da tunda ba mu tura ba. na bari haka nan. rakana min duniya ya karkata zuwa ga duniya ila gairi rakinin ba ga wurin da ake karkata ba kenan ya jingine banza sai kasa shi yasa in ka dogara ga danka kace wallahi sai ya wani abu ga zamanin ga wallahi kana kubiya kan ma kai mai rantsuwa dan da ka rantsuwa ka fara zakali kama bari kak kai ma mutanen duniya rantsuwa yanzu kak kama yarda kullun ka ce abu shi na yiwuwa amma in ka ce na yarda da wani aboki na na wallahi shi na min kaza ka fara zakai so kuma bai yi maka asara ta ka kara ta tau rakana yarkanu shine ya karkata wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun sannan akwai ar-rukun cikin babi na fiqh ka kai ka duba ka gani idan mutum zai ci shi na son mace shin ya halatta wani ya shigo sun ka ce in hasala rukunu fala yajuzu to ne in an amince an ce an yarda da shi in ka shigo ba a yarda ba sai in ya kasance a'a mutumin nan an san fa an gano fasiki na to wannan kuma ba za a yarda ba ko da yayi ko da an samu rukuni mun fahimci wannan da kyau ko tawo akwai maganganu da dama wasta'sama ko min hako bi ghairi makin wasta'sama ya nemi kariya ya nemi al'isma ita ce kariya an gane ko min ha daga duniya bi ghairi makinin ga abu- ga abinda ba tabbatacce shike ba domin tashi take ista'sam shine wato kariya tace wala qad rawatuhu an nafsihi fasta'sam wa dhubiha min hubbiha bi ghairi sikin wa dhubiha an yanke shi min min hubbiha saboda son duniya min ta'liliya ce bi ghairi sikin ba tare da yuka ba domin mi domin za a iya maka bugun ciki kun san raɗaɗi kala biyu ne akwai raɗaɗi na jiki akwai raɗaɗi na zuciya to da yawan mutane da kusan ana cewa mutum ya kwanta asuba an tashi babu shi raɗaɗin zuciya ne na tunani ya maiwa crise cardiac kenan Na'am.
Eh, shi yasa mutane kuna jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan domin tana yiwa kana da kuɗi kana cin abinci kana koshi amma in tunani mai yawa dubba a ganin wannan sai bala'i kewaye ka shirya kewaye tura yanzu ga su da duniya ta yi musu yawa amma tunanin duniya ya musu yawa duk ya halaka su babu mai nutsuwa cikin su na fata na fitata ga mu mun fi su rashin kuɗin mun fi su talauci amma mun fi su natsuwa in kakkalle mu kakkalle su kasan muna addan natsuwa saboda su suna cikin tashin hankali bala'in da suke jama kansu na sata arziki da kisan mutane bai barin su zauna lafiya dole na amma ba du- ba dukiya ta ga sa a samu kwanciyar hankali ba ko mulki ko kuɗi araba a'a kwanciyar hankali ka roki Allah ya baka kwanciyar hankali kawai Allah ya ba mu ita Amin insha Allah.
yaklafu biha ligabawatihi yaklafu nan ba yukallifu bane yana kaunarta daga kalifun ne shine mai kauna inji malaman zaure mai bege ligabawatihi saboda motar shi an gane ko yana kaunar duniya saboda mi saboda eh, eh, abin nan eh, wauta domin in ka san eh, halinta bai dace a ce ka eh, damu da ita ba ko ba haka ba sai ka bi ta a hankali duk abin da ka samu duniya ya zanto wasila ne zuwa neman yarda Allah kuɗi ne mota ce mulki ne mace ce ƴaƴa ne ku duk abin da ka samu ilmi ne ya zama to in kana son ka ji daɗin duniya wasila ce na neman yarda Allah shikenan ka huta amma in ka ɗauke su gaya ka mutu in ka ɗauki mace gaya ka mutu in ka ɗauki kuɗi gaya ka mutu in ka ɗauki mulki gaya ka mutu in ka ɗauki neman matsayi gaya ka mutu saboda saboda wannan matsayin da kuɗin da matarka da ɗanka kana iya so amma Allah subhanahu wa ta'ala domin su ne gaya ba Allah ne a gaya ba duk in kana son ka duk mutanen duniya kullun in kana son ka dibe su a za su da wasila da gaya yanzu turawa da sun ka gane wannan na yi sauraron wani abin nan shiri da an kai aljazira kuɗin larabawa fi- fiye da tun wancan lokaci don ina ganin wannan emission kin za ta kai kamar shekara bakwai ko shida ko abin da ya kama da haka masu salula suna samun riba da ta kai ta biliyan uku na dola amerika abin da bai wuce wata ɗaya ba kun san ko me yasa saboda kasashen larabawa da kasashen afirka na ana magana kasashen larabawa ne ba ma na afirka ba amma duk halin mu guda ne shine mun dauki na'urorin turawa gaya ba wasila ba domin wanda ya dauki salula wasila shine ta taimaka mai don yayi karatu ta taimaka mai don ya saurari wa'azi ta taimaka mishi don saboda ya gudanar da harkokin shi na yau da gobe mun fahimce ni shine asalin salula don amfaninka to sai mun ka dauke ta gaya gaya yau in ka sai salula f this to da kaji an ce F ons ta hito wanda duk tana ma abin da ka so amma baka yarda ba hankalinka bai kwanta sai ka yadda wagga ko ka yi jufa da ita ko ka saida ta ka saida da firi mai tsare ka karya ta in kasashen laraba ne su yassuwa ko su yi kyauta sai a je a siyo waccan ka sai salulan miliyon ɗaya an ce F ons ta hito miliyon ɗaya da jika ɗari hamsin ka yadda waccan ka siyo ta miliyon ɗaya da jika ɗari hamsin kuma duk aiki gudana za ka yi da su an nan da nan bature ya gane sai shi ƙara haukata ka sai shi zo F dus sai F13 14 15 16 kana na cikin haukata duk da F da haukata ka ina ma ni yanzu in mun koya ma iyalanmu da matanmu da al'ummar mu sakafa ta wayewa ma'ana ba laifi bane ka sai salula mai tsada amma mi za ka yi da ita yanzu a nan Afirka za ka iske mutum da salula ta miliyon ɗaya ko fiye da haka ko ta miliyon biyu ko ta miliyon uku amma mi yake yi da ita ba bincike da ilimi ba waya alo shi kenan da ɗaukan hoto. Ina ma hariyar lili. Babu ahdafu rayuwa. Kawai mun zanga mu nan ta tayar muka haka kasa ga ga bature. Karshen ta ba wadda an ka ce ma on zikin nan diskin nan ta hita so goma. Bature ma kawai dai gane ina yayi ka haukace shi sa ma ni maro na sha ɗai shi ɗauko shi kama kamar.
Amin.
Wa yaklubu alaiha. An gane ko? Yaklubu shine ma'ana yana faɗi ka tashi. an gane ko yana matsawa li shaqawatihi saboda mi saboda wato rashin arzikinsa wa ya'taddu fiha an gane ko yana har hada dukiya li mufakharatihi dan shi alfahari ba don saboda shi samu lahira tai ba wala yatazawwadu min hali akhiratihi bayyin guzurin da zai zuwa wato a wajen lahira shi yasa Allah ya faɗi duniya innamal hayatud dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takafurun fil amwali wal aulad la'ibun wasati malamai sun kace yara su adda wanka sun fi kwasa kaso mai yawa ciki walahawun da shagala shi yasa yanzu turawa sun koyo muku waƙe-waƙe da tambadodi cikin salulin ne gashi nan mutum shina juye sai ka ini baka karanta suratul fatiha so goma ba so ɗai ba ta Allah wanda zaka samu lada amma juye fa- fa- fa- fa- fa- fa- fa- fa- yaro shi babba shi mata su yi su suna can suna kire-kire muku muna da muna latsa salula baka gina duniya ba baka gina lahira ba la'ib kuma babban abin da suka zuba kuɗi gare shi kenan duniya yau in kana son ka ji babban mai kuɗi to dan dan kwallo na mai wasa la'ibun walahun da shagala an shagala daga nan sai nan daga nan sai nan kullun kana cewa a zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza dare sai yayi sai ka zo wajen kwantawa gajiya ta buke ka ce kamar ce da abin da ka ce gobe ka ce zai yi za ka yi ka shagala gata ka ce yi za ka yi ka shagala don ayyukan alkhairi ka mutu da su aikin manya ne galibi wa zinatun kawa ita ko ita shahi mata zinariya sabuwar mota ko ba haka ba sabon gida kullum a mafincir sabuwar dara sabon gado sabon kaza sabon kaza wata fakhurun bainakum da alfahari da wane yafi wane ilimi wane yafi wane kuɗi wane yafi wane karfin mulki wane mulkin wane yafi na wane fadi kasar wane tafi wane kasar kar wane wata fakhurun bainakum wata kafurun fil amwali wal aulad yawan maimaita kokarin samun dukiya wani ya fi wani dukiya to ba yanzu akwai mutumin da yana da miliyan guda billahi alladhi la ilaha illa huwa ya fi wani mai miliyar goma kunce hankali dalili kuma shi miliyan kin nan guda sun ishe shi ya ci da iyalin shi ya komai wancan mai miliyar uku shi na can shi na kallon mai miliyar 60 yau shi da samun miliyar 60 ya hukace Na'am. Allahu akbar.
kan kuwa mamaki da yawan masu kuɗin kuke ba su iya fitar da zakka matsalar na farko wasu ne dukiyar da ta ba ta su ta ba ta al'umma ce kaga babu zancen hidda zakka na biyu wani dukiyar tashi ce an gane ko amma matsalar take faruwa yana hangen mai miliyar talatin shi ko shi na da miliyar biyu ya za a yi shi kyauta ko shi sadaka ba zai yiwa ba saboda hangen da shi ke yi bai kallon waɗanda a ƙasa gare shi kaga shi ɗan sai shi yaudari shi ta wannan fuska ina fatan kuna fahimta ta to wani kuma bashin banki na ciwo yadda ya gina gida ya kaza ya kaza kullun shi cikin bashi yake yana nan yana batun barin kasa ko shi gudu ko shi na tunanin zai mutu ana ci alhaji bai da zakka shi da zakka gidan wa ya biyo bashi dukiyar da ka gani gare shi in ya mutu ɗin shi ba su samun komi gidan haya za su koma ba ku ta kuma kan kula haya na bari bakin nan Jazakallahu khair.
yace uqsimu na rantse bi man marajal bahraini da wanda ya hada wato ya cuɗanya kenan ya hada ko ya hargitsa an gane ko teku guda biyu kamar yadda Allah ce marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan akwai bincike kan wannan a hay'atul ijazul ilmi tarabitatul alamul islami dake makka majalisar malamai ta duniya wanda ke kula da yadda ake fitar da ijazul qur'an ta yi bincike kan wannan tana da littattafai ka je cikin internet ka sa ijaz.com in kuma ka samu wanda zai tafiya can ka ce maka binciken littattafan su ijaz.com a a g a a z ko e a g a a z dot com sai ka ga bincike bahraini wani wuri yace wa huwa alladhi marajal bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhum ijaz nan qur'ani yayi magana teku ne da kuma tabki domin babu tekun da ruwanta suke da daɗi nan yana magana inda teku ne ta haɗu da mi da ruwan tafki an kuma amma inda ya ce marajal bahraini yaltaqiyani yana zancen teku ne guda biyu ashe akwai inda da ruwan tafki ne da ruwan teku suka haɗu akwai inda ruwan teku biyu ne suka haɗu to duk da haka kuma barzakhun din nan wasu malamai can da sun ce abinda ake nufi barzakhun ba a ganin shi gaibi na wasu sun ce barzakhun a'a ƙasa ce Allah ya sanya tsakankanin wannan da wannan to kaga ba a iya fahimta su amma ashe yanzu ilimin zamani da yanzu sai ƙara tabbatar da cewa a'a ruwan gasu suna haɗuwa amma wani bai shiga cikin wani wani lokacin har iyakan ma kana ganin dan launin ruwan zai bambanta wani lokacin kuma ba ma wannan ba a'a su ruwan da anka ce barzakhun Allah ya sanya barzakh ashe nau'i ne na ruwa, can ruwa ne daban, can ruwa ne daban, waɗanda a tsakiya ruwa ne su ko daban ba irin waɗannan ba, shi ne barzakhan ashe. To sai ya zamanto dabbar da ke rayuwa cikin wancan teku in ta shigo da mutuwa za ta yi, wadda ke rayuwa cikin wannan teku in ta shigo can wancan mutuwa za ta yi, wadda ke rayuwa tsakiyan nan in ta ce ta shiga can ko can mutuwa za ta yi. Amma Allah ya bar wasu halittu daga cikinsu kamar wani kifi da ake ce ma simol, shi kaɗai ne na iya rayuwa cikin da sauran irinsu su kaɗai ke iya rayuwa cikin waɗannan sashen ruwa guda uku shi in ya gara mashi rayu can in ya gara mashi rayu can in ya gara mashi rayu can kamar yadda Allah halitta abubuwan da suna iya rayuwa cikin ruwa irin su kumbus kuma su hito kuma kurkunu ko kuma in ta hito kuma ta rayu Allah ya bata guda biyu don amma yanzu na in ba bincike ka di waɗannan littattafai ku same su san ijazul qur'an kuma cikin karatutukan da an kai akwai karatu da an kai terminus kan al-ijaz al-qur'an al-ijaz ilmi fi al-qur'an wa sunna ya kai karatu kusan guda tara ko goma suna na an sa su cikin abin ga isa an sa su cikin telegram suna can duk wanda ya sa al-ijaz zai gane su suna nan karatu ne sun kai guda goma ina fata an fahimce to Allah ya taimake mu yace to na rantse da wanda ya hada teku guda biyu wa nawwara al-qamaraini ya haskakar da al-qamaraini taglibina da rana da wata sai an kace alqamaraini ko ba haka nan bane an gane ko wa rafa'a qadra alhajaraini ya daukakar da darajar nan ta alhajaraini duwatsu guda biyu hajarul aswad ko an gane ko wal hajaru alladhi kana yas'adu alayhi ibrahim alkhalil fi bina'ihi lilka'ba da kuma dutsin da annabi ibrahim ya kasance yana takawa wani lokacin da zai zai zai zai abin nan zai gina ka'aba guda biyu ne kenan law aqala ibn adam da dai dan adam ya hankalta lama na dama ko? ko ba haka yi rubuta ba da bai zamna ba ya yi hira hayyasha almunadama shine a zamna tare da mutane ana fira ana dan shan abin sha ta ganin wani in yato sai ce lama na dama da bayyana dama kun gani shi yasa wallahi abin a hankali almunadama babu ruwana ni na husara walau fakkara da yayi tunani fi ma qaddama ga abin da ya gabata suwa na aiki ko labaka dama da ya yi kukan jini ma'ana hawayen jini za a ce da hausa tun da ba a ce da hausa ya kukan jini ko ana iya cewa kukan jini amma dai galibi ana cewa wato hawayen jini ina fata an fahimci ni tunda ana nufin an ce kukan jini ba ana nufin kuka a ana nufin kuka ne wanda hawayen da za su fito kamar jini suke ko ba ka nan bane walau zakara al mukafata mukafata da dan adam ya tuna sakamako lastadraka ma fata da ya kokarin da shika abin da ya kuce mishi bai bai yiwa abin da ya kubce amma sai ka tuba ka gyara gaba shine abin da ake nufi walau nazara fil ma'al da yayi tunani ya kalli abin da zai am karku fiqhul ma'alat yanzu ana karatun fiqhu daban-daban domin mu fiqhu abin da mun kasance iyaka a ce fiqhul maliki da fiqhul hanafi da fiqhul shafi'iyya da fiqhul hanabila shikenan sai a ce fiqhul zahiriyya ko dan su ce mazhabul zahiriyya amma akwai anwa na fiqh waɗanda bincike ne mai yawa yanzu ana nan cikin maqasidish shar'iyya ana ta bincike kansu akwai fiqhul muqabal ka karanta ka kawo shari'an musulunci sai ka kawo abinda dokokin duniya sun kace wanda ba na musulunci ba sai kai muqabala bayan wannan kuma akwai fiqhul muqaran kai muqarana tsakanin mazhabobi daban-daban sannan akwai fiqhul ma'alat fiqhu na kallon makoma abinda zai zo sabiti ne a shari'a cikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma matarsa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha laula anna qaumaki hadithi ahdin bi kufrin yace in ba dan da mutanen da basu jima da shiga musulunci da ya maido Ka'aba akan tsarin da take akan ginin ala da qawaim Ibrahim ko abin da nake cewa abin nan da na maido ta akan gini na Ibrahim gina Ka'aba ba ibada bane ko ba ibada bane ibada ne kuma gini annabi ibrahim ba shine asali ba amma jin tsoro in ya taba ka'aba su ce a a son na shiga shi samun makan shi suna ashe shi na yi muna wayo yanzu a ce ga karin nashi ya neman mu gidansu suna ko kan shi ko kabila ta yi sai ya bar ta haka nan sai an ka bar wurin an ka kewaye shi yanzu in ka shiga nan ka'aba in kun ka zo akwai wani wurin a buɗe wanda ba a gine shi ba mutane suna shiga suna yin sallah kun gane shi ko to wannan wurin cikin ka'aba na in kai raka abincin shi kuma kai raka abincin ka'aba na Allah na sai ya mata talakawa saboda in kana talaka ba a buɗe maka abu wa zai buɗe ma ministoci na za a buɗe ma sai mutum ba muna hasa da ministoci da masu hali amma za ka iske wani mutum siyasa ce ta kashe can saudiya an buɗe mai ka'aba ana buɗe ma malamai amma wani lokacin wanda aka buɗe ma ina wani ba ke bani labari yanzu idan za a buɗe ta za a wanke ta akwai nambobi da ake ba su wani mutane da su shiga yanzu haccin hanci ya kai wani sai ya bada dolar ko dubu na wana radda duk za a buɗe kawai kiran kaɗai za a aikace can ga tike na an baka harka ta lalace jama'a o don haka Allah ya kyauta almuhimmu dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gamna da munafikai musamman Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul sahabbai sun yi tambaye shi ka ba mu dama mu fillikan shi yace a'a ya Allah yuqal anna Muhammadan yaqtulu ashabahu kaga kashe munafiki kafiri ai ba wani abu wanda a aibi amma saboda jin tsoro an taba shi da awad za ta samu matsala to bai taba ba wa yake tunanin wannan fiqhul ma'alat kace zaka kafa daular musulunci ka dauki makamai kafirai da masu shirya suna son su mamaye mu dama shirya gurin su so barka kai yan banna ta kwarabi su kaso iske musu halaka musu kashe mu ina ka kai musulunci gaba babu fiqhul ma'alat in akwai fiqhul ma'alat akwai fiqhul muwazana akwai fiqhul kaza kai suna da yawa akwai wani karatu da an kai ko anwa'ul fiqh ko ina ganin shi an yi shi cikin muhadarat kin nan shi ma in mutum diwa can cikin karatukan da an kai na kwanni bara a cikin rediyo murya a rediyo al'umma akwai waɗannan karatuka da an kai ina fata an fahimci to mu bari haka nan jama'a wa walau nazara fil ma'ali da ya kalli makoma la hassana qubhal a'mal da ya kyautata ayyuka munana an yi idafal masdar zuwa ga abin da nusifa kin shiri an gane ko asirin shi al a'mal al qabiha ya ajaban ya abin mamaki kullal ajabi kullal dukkan abin mamaki liman yaqtahimu zatal lahabi ga wanda yake kutsa ma shine iktahama kutsawa falaqtahama al-aqaba wama adraka al-aqaba zatal lahabi mai bela an gane ko bela al-lahab shine bela eh bela sai sula naran zatal lahab bela ta tattawuta wuta tana da wani halshi da take saki mai yin fal wanda zahin shi yayi yawa to ta tattawuta to ita ce ma zatal lahab Allah shi wani tsari da ita malaman munasaba ta alqur'ani sun kace Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin saboda shi abu lahabin ne an ce mishi abu lahabin mai kalkalliyar huska huska ta yi faraci cikin laraba ma za ku iske wani farin shi yayi yawa ko to sayasla naran zata lahabin za a gama shi da wuta mai kone huskan nan da ya ka takama da ita na bin haka yace zatan lahabi fiktinazi zahabi an gane ko me yasa dan adam ya kutsa ma wuta fiktinazi saboda tsururi inji malaman zauri iktinaz taskancewa daga alkanzuna az-zahabi wato abin nan zinariya taskancewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim wa khazni an-nashbi khazni da ajewa ko boyewa ko taskancewa daga abin nan ne al-khazana ne annashab zababban dukiya inji malaman zauni zababban dukiya dukiya da take mai kyau kun san mutane suna suna kokarin tarraka li dhawin nasab kama abuta dangantaka ƴaƴanka da mutanenka sai ka mutu yana cewa to wanga dukiya shi na ajin shi na da kwanta akwai ta kwanta sunanta kwanta mi buloke to mi abuloke jama'a wanda ba a taba ko an liƙe ta ko to shi wanda wanda adda kwantu blokiye yana diba cikin ta kullum me yake yi kullum ajiya shiga ko wani kwantu blokiye ba ma guda gare ba ya riba aka bashi kullum ko kuma shi da ta ƙara shi da kanshi kuma shi ba ɗaya kai na zubawa to wa zai da blokin ta eh ah bai cewa eh akwai masu da blokin ta dai kai ba kai ne wahala to summa min bida'il ajibi summa sannan yana daga ciki min bid'il ajibi من البدع
eh min albid'i ko نعم
yana daga cikin abin ban mamaki wanda ba a taba ganin irin shi ba domin albadi'u shine abin da an kai ba tare da an ga wani ya kaga ba shi yasa Allah ce badi'us samawati wal ard an ya'idhaka ko waqtul mashibi yayi maka wa'azi waqtul mashibi bayyanan nan ta hurhura ko mu ce zananta waqtuhu ay khalituhu ma'ana ta rinka bayyana gare ka ta cuɗanya kenan ga baki ga hori to ka ko kenan alamun tsufa ya fara zuwa in ba wanda adda rashin lafiya ba ko halitta wa tu'dhinu shamsuka bil maghibi ra, ran, ranaka tu'dhinu tana sanarwa tana nuna alamu bil maghibi za ta koyu za ka mutu kenan walasta tara an tunibu kuma baka ga cewa ba ya kamata a ce tunibu ka dawo zuwa ga Allah anaba yunibu kenan wattabi sabila man anaba ilayya alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wa tuhadhibu al-ma'iba ka tsarkake ka tace shine at-tahdhib Imam an-Nawawi yana da tafi tahdhib al-lughat ko tahdhib al-asma ina ina gani yadda ake tacewa dan haka ilimi ne mai fadi kuma bincike ne mai yawa ya zamu yi mu tace da awarmu ya za mu yi mu tace tafsiranmu ya za mu yi mu tace karantarwarmu ta hadisi ya za mu yi mu tace karantarwarmu ta larabci ya za mu yi mu tace al'ummarmu daga ƴan ƙwaya ya za mu yi mu tace al'ummarmu daga azalumai ya za fa fa fa fa fa fa fa mu ne ga sunan kaka makwasa sai kaga shi sun ban dafa sannan ya tunkuɗa ko ya tashi ya zabura shikenan yau mu kama duk ta canye yin shigo yana yin waka shikenan ba fara ta canye amma ba kuma akwai alkhairi insha